yawaita salloli na nafila a cikin watan ramadan wannan ya hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sa'ad zuburi ya karbo daga wata da zubair ya karbo daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman ke cewa wannan isnadin yana cikin mafi ingancin isnadin da ke kaiwa da aisha a ce ibn shahadin ya karba daga wata da zubair shi kuma daga aisha ko kuma a ce a shahabun wata ne shahabun wata ne ya karba daga wata da zubair da kuma aisha to cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a masallaci wata dare aka samu wasu mutane suka yi shi sallah suka yi sallah da sallar sa sannan sallar a kace gari ma yaran da yake kace gari ya sake yin sallah sai mutane suka yawa mutane suka zo da yawa cewa a jiya an yi sallah da wasu a masallaci sai kowa ma ya kokarin zuwa sannan suka haɗu a dare na uku ko dare na hudu wanda aka sanana da sanar da fito magare da gari ya waye yadda da su na ga abin da kuka yi na ga taro kuɗin da kuka yi don ko za a yi sallah ba abin da ya hana da fito sai ko dan na ji tsoron kada a faranta sallar nan a kan kuta kowa farilla ce a kan wannan ko ya afke a watan ramadan alkali abubakar wato bakin lani yake cewa ta yi ke zama allah ya yi wahayi da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan ba aka ci gaba da wannan sallar in ya ci gaba da yin sallar nan tare da al'umma to allah zai faranta da ya kuma ya zama ba ya zuci haka ne cewa wato wato idan wato duk abin da yake magana ya haɗiya da dore a kansa bisa cewa tsarin ce an haɗa da da yawa za a yi in yi ibada ce su sai Allah ya kafara su wannan ibadan a kan al'umma. So, wanda za ta muka da ya karɓa daga Imam Malik, ya karɓa daga Ibn Shahab Zuhuri, ya karɓa daga Abi Salama ta ɗan Abdulrahman da Abu, ya karɓa daga Abi Huraira, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsince yana faɗaitarwa akan tsayuwar wata mara ba tare da ya ce dole sai an yi ba ba cewa ya dole sai an yi ba amma dai yana nuna lalle abu ne mai kyau a tsaya yana cewa wanda ya tsaya watan ramadan ya yi ibada dan ne dan ba da gaskiya da neman lada wajen Allah gafa sabar da duk abin da ya gabata daga laifin mutansa. Ibn Shafi Zuhuri ya ce, sai aka karɓi manzo sallallahu alaihi wa sallama alhali lamari yana bisa wannan tsari. Wato kowa sai ya sallanta shi kadai a gidansa. Sannan lamarin ya ci gaba da dorewa a haka sanda sayyidina Ali Bakar Siddiq yake khilafa. da farkon khilafar sai da na umar ma da ya zamo ana yi daidai ɗewa amma daga baya zamanin sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu wato daga baya sai ya zamo ya haɗa mutane su sa limancin ubayyun ka'ad ya zamo shi ne yake musu limanci abin da ya zo a game da zai wata ramadan bai da ya haya yi min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhuri ya karbo daga umar ibn zubairi abdin yana abdin alkali daga abdin shi kuma ya karbo daga abdurrahman da abdin alkali cewa shi abdurrahman ya ce na fito tare da umar ibn al-haddari a watan ramadan mun fito zuwa masallaci sai ga mutane kungiya-kungiya daban-daban wani mutum a samu kadai ne yake sallah da kansa ba wanda yake yi da shi wani kuma a samu shi yana sallah a samu kungiya jama'a masu ba sallah da yake sai sai na umare ce na rantsa da Allah hakika ni na na ga cewa ina ganin cewa da a ce zan haɗa wa'annan kusa liman ɗaya da haka in ya ji a ce gaba ɗaya abu liman ɗaya ai ya fi wannan da ake ƙungiya ƙungiya wasu suna da yawa wasu mutum biyu wasu mutum uku wasu mutum bakwai wasu mutum goma ai gara a haɗa a gaba ɗaya har jama'a sai ya haɗa su ga ubangiji kaji wato sanya ubangiji kaji ya zama shi ne limaminsa ibn hajar yake cewa ta yi abin da ya sa sai da na umar yasa ubayyub da tarin ya zama shi ne limani aiki ne da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya fi karatu ko wanda ya fi sanin qur'ani a cikin jama'a to shi ne zai muhimmanci su ko ubayyub da tarin a sahabbai ba wanda ya kai shi a wajen karatun qur'ani a wajen sanin qur'ani to yace sannan na fita tare da wa sayyidina Umar wata daren alhali mutane suna sallah da sallah ne sai sayyidina Umar ya ce ni ina tilbid azha kai amma wannan tsari sabo da aka dauka yayi kyau wannan sabon tsari da aka dauka yayi kyau amma sallar da ba da wurkuce ba sai bayan kun yi bacci ne kun farka za ku zo da ita ya fi daga wanda kuke yin ta yanzu wanda kuke sai kun yi bacci za ku yi ta fi daga wanda kuke yi yanzu yarfin a yi sallah ƙarshen dare mutane sun kasance suna tsayawa a farkon sa ne wato sallar tarawi wannan kamar hadisi ya karbo daga imamu malik ya karbo daga muhammad ibn yusufa ya karɓar da sa'in ya zida cewa sa'in ya zida ya ce sai da umar ya umarci umayyar da karin da kuma tamimar jari da ringa wa mutane limanci raka goma sha ɗaya a wato a raka goma sha ɗaya ya ce Nijina, amma liman sai yakan karanta a raka'a ɗaya ya karanta ayoyi ɗaruwa ayoyi ɗaruwa a raka a ɗaya har muka zamo sai mun dogara da sanduna saboda yadda ake daɗewa a tsaye irin yadda ake daɗewa a tsaye ba ma sallama ba ma gama sallan nan sai ko alfijir yana dab da fitowa sai ko alfijir yana dab da fitowa a wannan kan hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zaid ibn Umar cewa Zaid ibn Umar yace ya ce mutane sun kasance suna tsayawa zamanin sai da Umar ibn Haddadi a watan Ramadan wa shirin rakata da raka ashirin da uku wato raka ashirin da rawi raka uku kuma a shafa'i da wuce wato daga baya da mutane suke fitowa sosai wannan fata yawa annabi annabi sai an karanta ɗaruruwan ayoyi kafin a ruku'u sai wanda yawa ta ka ce ba za a rage amma a ƙara ruku'u da sujjada shi ne a maimakon goma da ake da can aka mai da ita ishirin a maimakon goma da ake aka mai da ita ishirin ita ma kenan wato da tabbatar wasu da na umar ba za mu sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa fa la yakun bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin min ba'di ashe wanda ya tarawun raka'a ishirin ba za a ce ya yi ba ya koyi ne da sunan sahabbai sahabban da manzon Allah yake ai koyi da su an yi koyi da su din daidai sun ji duk wanda zai zo daga baya fahimtar dalilan da suka sa manzon Allah shi ba ya yi kari a kan a goma sha ɗaya ko sha uku a wajen waya su da suka ce a a mai da ita raka a shirin din sun fi kowanne zai zo daga baya fahimtar wanda da ne ya sa daga baya ya zo ya dinga cewa da ai kai shirin din ka saba da sunna ba an ce ma za da rasulullahi ba to ga gajeriyar fahimta ce irin tasa ya fi wa'annan sahabban sanin manzon Allah ba ya fi wa'annan sahabban sanin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar da ta yi hadisi ya karɓa ga imamu malik ya karɓi daga Dawud ibn Husayn cewa shi ya ji Abdurrahman ibn al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmus al-A'raj yana cewa ni kan ban ci mutane ba sai ko alhali suna la'antar kafirai a alkanutun da ake a watan ramadan wato kenan suna yin alkanutu a wuce a tsayuwar ramadan shi yasa shafi'awa ko da yake su suna ganin ba a yin alkanutu a wuce amma suka ce a watan ramadan a rasa a rabin na karshe sha biyar ta karshe a iya yin alkanutu a wuce malakawa ne suka ce a ba sai wata ruwaya wadda take zauna kwarai a wajen su wadda su ma aikar wasu dace ja wato shiru da shafi'awa a cikin cewa a ranci na karshe daga watan ramadan a iya yin alƙalusu a wuce to yace mai karatu yakan karanta surar bakara a raka takwas a raka a takwas yake gamawa da surar bakara wato yanzu ke wajen biyar kusan biyar amma a raka a takwas ya zama kowace raka kenan ana karanta fiye da nufi kowace raka ana karanta fiye da nufi idan har ya tsaya da ya raba ta raka a goma sha biyu mutane sai su ringa ganin kai ai wannan ya sauƙaƙa wannan ya sauƙaƙa bai bari an dade a tsaye ba wanda ta mun hadisi ya karɓi daga Imam Malik ya karɓi daga Imam Abi Bakar yace na ji mahaifina Abi Bakar bin Amr bin Hazm yana cewa kasance muna sallama wato muna gamawa daga tarawi a watan Ramadan فنستعجل الهدم مرين cewa shi mana hidima to Allah shi mana su kawo abinci shi mana su kawo abinci dan tsoron ka alfijir ya ke to wato ba sa gamawa sai dab da fitowa alfijir Ubaidullah ta ya haya mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shamil bin Uwata ya karbo daga mahaifinsa cewa Zakawan shine Aba Amrin bawa ne na Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta mutu shi da ne shi ne ta kan tashi ba daga mutuwarta in ta mutu to ya zama da matukar rayuwarta shi ba wani amma yana huwa ya zama da shi ake kira kadadiri kadadiri shi wannan bawan nasa ya kasance yana tsayuwa da mata sallah ya mata limanci a watan ramadan malikawa suka ce ai wannan ita ce babban hujja akan cewa mace ba ta limanci ko a sallar farilla ko a sallar nafila ko ga maza ko ga mata aisha ta ku wannan zakawa din sanin addini ta ce zama da manzo sallallahu alaihi wa sallam amma duban cewa mata ba sa limanci shi yasa nake sassa wannan bawan wanda shi kai ko kaɗan kamar da shi kamar ita ba amma kuma ya zama yake mata limanci ya yi ta da sauran mutum gida ya yi ta da sauran mutum gida shi ya zama kan hadisi ko hujja ce ga malikawa shafiyawa sun tafa kan cewa a mace ta iya limanci a sallah ta nafila amma fa ga mata kamar ta ba ga maza ba da limancin amma ga mata kamar ta to abin da ya zo game da sallar dare wanda ta yi hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga muhammad ibn munkarir ya karbi daga sayyid ibn jubair inda hurira shi sayyid ibn jubair wanda ya ci manyan tajari da wasu suke cewa ai da ada da ai ma ba kamar su imam ahmad yake cewa sayyid ibn jubair an kashe shi lokacin da duk duniya ta bukatar ilimi sanda aka kashe shi duk duniya na bukatar ilimin sa wanda shi sai ibn jubair hajjaj ne ya kashe shi shi sai ya go hadisin daga wani mutum wanda yake danje ne a wajen sa irin wannan shi ne ta'adili amma da sigar jihari sai faɗe ba amma dai ya ce ya yarda da shi malaman hadisi da yawa suka gani irin wannan ta'adilin mai wadatarwa domin dai shi ya tabbatar da cewa ya dace ne a wajensa amma ya faɗa mana shi ko wane ne dan mu mu gani ta iya zamo waɗansu sun san wani abu game da shi mutumin wanda shi bai sani ba shi yasa shi da haƙƙin sa ya sanar wasu suka ce a kamar irin wannan wanda yake daga dalili da sai ibn jibairin ya iya ɗauka akan cewa hujja ne wasu kuma suka ce a an tabbatar da mai kisa irin bayanin matsalan bayan waya sai daga waɗanda suka fitattu a da lai shi ke nan tun da ya ce da ya yarda da shi yadda cewa ne faɗa ba ai za a ɗauka daman bisa al'ada sun yi waya daga waɗanda suke fitattu a gare to an dawo a bada cewa shi wannan mutumin da yake daidai ne a wajensa ya ba shi labari cewa aisha mata a nan sallallahu alaihi wasallama ta ba shi labari cewa misala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ba mini mulkin ba wani mutum da zai zama yana da sallah da daddare amma kuma wani daren duk dare ya saba yana tashi wa'annan sallolin amma wani dare Allah ya kaddara bacci ya fi karfinsa a kan tashi wato da ya kwanta bai samu tashi ba sai gobe ya rubuta masa ladan wannan sallar tasa wannan bacin da ya sai zama sadaka ne ya zama a rubuta masa sadaka ne wato kamar Allah ne yi masa sadaka ga wannan mai aiki duk da kike min kullum yau ka je na ya ce ma ka huta amma lalle da zan baka zan baka ya masa sadaka da wannan mai wa da sani an maliki wai da ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin nari balarau malam da ubaidillah ya karbo daga ali salamata dan abdurrahman shi kuma ya karbo daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aisha ta ce na kasance na gibanci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali kafafuna suna wajen alƙiblarsa inda yake sujjada idan zai sujjada yakan ɗan shure ni kaɗan sai in janye kafafuna don ya sami inda zai sujjada wato na wuye wannan hadisi wanda muka tafi akan cewa taɓa jikin mace bai warware alwala in kafa hujja amma wato yawan malamai kamar malikawa kamar shafi'awa wanda suke ganin cewa ta jikin mace na warware a lura suka ce a ai taɓa ta din da yake zanyi da mayafi a cikinta shi ya sa fauka ha'ili turmishin matsari kamar da hadadiyawa da suka maka ma dai suka kai cewa shafar mace ba ta warware alwala shi ya sa wannan hadisin hujja ne a gare hujja ce da za su iya kafa hujja da ita jajiyawa sun tafowa tsanantawa game da shafar mace dangane da alula su ko ba da iya jin daɗi ya shafe ta ba kuma ko bai ji daɗi ba sun ce alula ta shawarwar sun ce alula ta tauri marikawa sun tsaya a shafaki da ke in ya shafe ta da nufin jin daɗi ko kuma ya ji daɗin sannan ne alula ta tauri amma in ba haka ba alula ta tauri ba a nan ya ba ko da ne jin daɗi ko ba ya ji daɗin sai ba su ne fita daga gare shi ba ya zama fatana nan ba abin da ya taba to idan ya miƙe tsaye sai in shi muku da miƙe kafafuna sai ce a sannan ɗakunan mu ba ba a kuna fito ba su a ciki ya shi ya sa ban san sanda zai sujjadar ba ban san sanda zai sujjadar ba kuma wannan kenan ya zama hujja shi kenan cewa kaga da ake yana kabbara ai za su kabbara ta to amma cewa shi ne sallah shi kadai an san duk kabbara da la sallah sai ta abu hatta in ba kabbara harama ba kabbara harama ita ce wannan ya bayyana ta ya yi ta a fili yake mutahabi bayyana da kabbara harama ga duk mai sallah matsayin mutahabi wanda yake liman ko shi kamar wajibi ne a cikin sama da mamumai su san ya fara sallah bayyanawa da sallama ta fita daga sallah sunna sunna ce amma sauran kabarbarin sallah wanda yake a ma'amam ko wanda yake ne sallah shi kadai abin da aka fito daga gare shi ya koyi wannan hadisin hujja ce dan aya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan ne a boye ba a cikin ba shi yasa Aisha bata san wani matsayi yake ciki ba a sallar ba dan idan da aka bara a cikin yake yi ai da ta gane ko ba to wani lafiya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga salim da umarta ya karbo daga mahaifin tsoron sun zubair ya karbo daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa ba za a sallallahu alaihi wasallama ya ce in gangaji ya kama ɗayan ku alhali yana cikin sallah to abin da ya gane sallah ya kwanta ya yi bacci har baccin ya rabu da shi domin ɗayan ku za za idan ya sallah wa huwa na'isun alhali yana gingadi bai sani ba yaftaghiru ko yana da niyyar ya istighfari amma yi wa kansa mummunan addu'a maimakon istighfari tunda baki yana daukar sa Ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ismail ibn Abi Hakim Ismail ibn Abi Hakim yace hadisi labari ya isa masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato wannan hadisin yanda aka kawo a nan daga washi Ismailu mukaddi amma ya zo da intisari da ya rubuta daga hadisin wa malik ko wani buhari ya waito hadisin ta fuskar kanadi daga malik daga kabir wanda daga mahaifinsa daga ali haka nan kuma buhari da muslim sun fita hadisin ta hanyar hannun da kalla daga shamin wanda daga mahaifinsa sai kuma daga aisha sai yasa hadisin musaddili ne ko da yake wannan ruwa ce aka kawo mukaddi ruwa da misalin wannan mukaddi cewa ba na sallallahu alaihi wasallam ya ji wata mace da tana sallah da daddare yace wannan wace ce ne na ji tsawon dare sallah da ke yi wace ce ne ita aka ce hadin na haula haula ce ekwaitu ekwaitu ita gaba ɗaya ba ta baki ne kwana da ke sallah Maza da sallallahu alaihi wasallam sai ne so haka ba shi wace ya ka gane cewa lalle bai so hakan ba a fuskar ba sannan kuma ya ce ubangi tabaraka wa ta'ala bai kosawa har sai ku kun kosa to ku tarwa kanku daga aiki abin da za ku iya kan ku ɗaukar wa kanku aikin da ya fi ƙarfin ko aikin da zai zo yana wahalar ku ba haka abin yake ba Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zaid ibn Aslama ya karbo daga mahaifinsa cewa Sayyidina Umar dan Khattab ya san ce yana yin sallah da dare gwargwadon yadda Allah ya nufi zai har idan dare ya zo karshe to a sannan ba shi kada yake sallar ba sai ya tashi cikin mutan gidansa sallar sake ce yana cewa da su as-salatu as-salat a tashi ayi sallah a tashi ayi sallah ba wai sallah asuba ba a sallar dare sannan ya karanta wannan ayar wa murahalaka bis salati wastajir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wa nahnu min taqwa fa umarci ya daga da tsayawa da sallah kai kanka ka jure musu tsayawa da sallah ka kula da sallah ba ba mu ce ka ci da kanka ko ka ci da wani ba mu ne za mu ci da kai mu ke ci da kowa Allah shi yake ci da kowa wal aqibatu lit taqwa wanda ya tsaya ya tsoron Allah a rayuwarsa shine zai ga kyakkyawan shi kamar da ta amma hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isa wa Imam Malik cewa sai da musayyabi ya kasance yana cewa ba a son yin bacci kafin a yi sallar isha ba daidai ba ne mutum ya fara bacci a lahadi ya sallar isha ba liman ya yi isha ne bacci haka nan haka ba a son hirar raki bayan an yi isha bayan an yi isha a je a kwanta don a samu a tsaya da daddare mutum ya tafi ta hira ba ya bi wannan wajen taron hira ya je wancan ya je wancan goma sha biyu ɗaya shi ke nan har wajen da sun zai kwanta baccin kuma kafin a ce ma ya yi baccin asuba ta yi asuba ta yi sannan da kyar za a tashi a sallah asuba ta ga an tozarta rayuwa an zarta rayuwa a laifin da kusurani an da layaliyan kamar milanar da wasu sabbin kuri wato to wani lashar ya haya min hadisi ya karbo daga imamu malik cewa labari ya isa masa cewa zata umara ya ce yana cewa sallar dare ko ta rana ma sallar nafila ko da daddare za a yi ta ko da rana za a yi ta raka'a biyu ne sallama raka'a biyu ne a yi sallama yana yin sallama daga dukkan raka'a biyu imam malik ya ce a shi ne tsarin da muka tarar da malamanmu a kai haka abin yake a wajen an yi raka a biyu a nafila a yi sallama sannan a tashi gaba ba ba raka a hudu sallama ce ba ko biya da raka a hudu a ce za a yi raka a shida a duk sabanin hanafiya ba da suka ce a yi da rana ne a ya yi raka a hudu suka ce ba a yi kamar sallar da ake yi bayan azahar an kafin azahar wato ai wannan dama raka a hudu ke sallama daya من شرع كبيته برأيه من شرع كان يستدعي قبل الظهر أربعة إلى صلاة بين حاجة حنفية والنجم ثلاثة وجوه يسا حديث بيزو فشوى صلاة الليل مصنع في أي cewa shin kenan tun da rana ba a faɗa ba ba wai mafhumin ba ba sun aiki da mafhumi ba dan mafhumi ba mun ja bane a wajen a'a su a zautar su shi ne tun da aka shiru ba a faɗi rana ba to a ce kenan ita ba a kan kuma ne ba to yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa da sallan wuce tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi a sallar wuce wai da ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shihab ya karbo daga Umar bin Zubairi ya karbo daga Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsince na yin sallah da daddare raka'a goma sha ɗaya a cikin sha ɗayan nan kace raka'a ɗaya ce wuce idan ya gama yakan shingida bisa tsarin jikinsa na dama wato nan zuwa nan ne ruwa ce hayatar cewa mai zafar kan da za a lafi ne da ayyana da sauran wanda suka ruwaito mu wanda ma haka suka ruwaito amma sauran almajiran ibn shahabi banda imam malik to su yin sun ruwaito hadisin da cewa in dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ko kuma yana saurarawa sai da kiran sallah asuba ya zo ya faɗa masa cewa to an yi asuba fa sannan sai ya tashi ya raka a kai sijiri in ya raka a kai sijiri ne sai kuma ya da bisa wato ɓari jinsa na jam ko idan alfajir zai keto sannan da ya raka a kai sijiri ya da bisa karkarinsa na dama ba wai bayan wuce shi ba. To, wato shi da shidar bayan raka a kai da jiri ya ka samu sabani yawan a kai tsakanin malamai. Bayan yawa ta ce ba, ai wanda ma ke jina wace ba ce. A wani kawai ma daga gare su wanda ma bai ba ke samu asubar ba, a ce mun Allah in yi raka da nan nan da ya ke gida ba sannan yake shaji da da sallah asuba ba Allah kuma ya ce wa ma ata kuma rasulu ba ku duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku rubo da shi ne ba kace wanda ma shi ba ma gaba daya asuba sabu wasu sun ce a an so malikawa kuma a zancen da ya tura daga nan sun ce ai ma wannan karatiya ce wannan kitan karatiya ce saboda kamar neman a ƙara wani abu ne a addini wanda ba ya saboda su kitan da yake yi zuwa yadda ruwa ta zo a wajen bayan ya yi ba wai bayan ya yi raka ce wani da ta nuna hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga sayyid ibn abi sa'id al-makaburi ya karbi daga hadisi da kan abdurrahman ibn awf cewa shi a kana ma ya tambayi aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ يا يا صلاة صلى الله عليه وسلم نافلة تجي أو رمضان في عائشة تجي فقال صلى الله عليه وسلم يكفي ما إلا يجي هو أو رمضان هو أو نوبة وتركه يبو مشاهد ركعة شاهد كوي يفرقوا إلى أن صلى ركعة kada ka ce za ka bincike daga irin yadda yake tsayawa kyautata su da kawai da ma'ana duk ya kai da binciken ka ma zai nuna masu manzo Allah yana kyautata su fiye da haka yana tsawaita su fiye da haka sannan ba zai sake sallar wasu raka'a gudu sai ka ce za ka yi bincike za ka yi tambaya daga kan su tsawon irin yadda binciken ka ko tambayar ka za ta nuna ma to yadda manzon Allah yake kyautata su ya fi haka wanda yake kawai ta biya ma haka sannan kuma ya sallah raka a uku Aisha ta ce nake ya rasu da zafi au a ce kai kakan yi bacci kafin ka wuce ni na ga ka ce da wasu kafin bacci su tabbata sun yi wuce amma kuma kai sai na kan ga ka yi baccin ba ka yi irin ba sai ka dace ne kake wuce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke Aisha hakika idanuna sun ce bacci wala na muka rabi alhali zuciya ta ba ta bacci koyaushe wato zuciyarsa a warware wato zana masarai zana ma ayin gobe karki ayin layi na mana gobe wani lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga salim da umarta ya karbo daga mahaifin da umarta da zubairi ya karbo daga aisha uwar mummunai aisha ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye yana yin sallar da dare raka'a goma sha uku wannan wa wanda zo da cewa sha uku sannan kuma ya sallah bayan ya ji an yi kiran sallar asuba raka'a biyu sauƙaƙa wato yana sauƙaƙa cewa yana sauƙaƙa su ya sa malikawa sun ce ma a yi ko tura ka a tsaya karantawa fatiha kawai za a karanta وحدثني عن مالك وغير ذلك من حديث يعتبر الإمام مالك يعتبر الإسلام من أمته يقول ما كان أما هرم كبد سليمان يعتبر كما هرم كبد سليمان أم قريب يعتبر قريب ولنا دام عباس سواء الله عباس يا باش labari cewa shi ya kwana wata dare wurin halarsa ‘yan uwar mahaifiyarsa ya ci bai na mai una mata a nan sallallahu alaihi wasallam ita ‘yan uwar mahaifiyarsa ya ce ya ce na kwanta a faɗin shimfiɗa za ka sanda da sunan kuma da shi da iyalin da suka kwanta a tsawon shimfiɗa ba za ka sanda da sunan ya na ce hatta idan ta saka zai bayyana da dare ya raba ko ko jab da a ce dare ya raba ko ko bayan ya raba da kaɗan sai ya bazala sallallahu alaihi wasallam ya farka ya zauna yana tace gurbin bacci daga fuskarsa da hannunsa san ya karanta ayoyi guda goma alhawatima wanda su ne karshe a tura ala imani da ke halkin samawa ta da mahsila ta da wanda ya yi sa'a da wasu da ta sannan ya ce kuma dama sannan mazala ya tashi ke zuwa wata tsalka a rataye ya yi alwala daga tsalkar ya kyautata alwalansa sannan ya tashi yana sallah abdullahi na basu ya ce ni ma sai na tashi na aikata irin yadda manzon Allah ya yi sannan kuma na taho na za daura da shi da za na salama su ya ɗora hannunsa na dama a kan kaina ya kama kunne na na dama ya tsirwa yana tilke ta wato yana dukawa a cikin yanka kamar wato ya ne masa na cikin bebe masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar raka'a biyu bayan nan ya sake wasu raka'a biyu sannan ya sake wasu raka'a biyu sannan wasu raka'a biyu sannan wasu raka'a biyu sannan ya sake wasu raka'a biyu sannan ya wuce wato raka ɗaya ne raka ɗaya ne raka ɗaya ne raka ɗaya ne raka ɗaya ne raka ɗaya ya zama sha idan yi sannan ya wuce ya dace da wajen ruwa da aisha cewa raka goma sha uku wannan kuma ya shingida har da kira Allah ya zo masa sai dace ya yi sallah raka ce sauka ka sannan ya fita ya sallaci asuba da mutane. Wani za a ce abin hadisi ya tabbata da Imam Malik ya karbi daga Allah ta abi bakari ya karbi daga mahaifinsa cewa Allah ta kai su da maharamata ya fi labari daga bayan da halin zuhari wato ne na daga cikin sinadar da suke tuka da imam malik ya yi kan sai zama da kanin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin cikin ne kawai to amma kamar wannan kaga sinadin ya kai rubutu haka muka cewa ya ce wallahi zan kula a wannan zan masa duba da siffar yadda manzon Allah yake sallah yace a taɓa da hote na ta da kai da jirmadin ɗakin da yake ciki ko rufar da yake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi sallah raka'a ne dogaye dogaye dogaye sannan yi sallah raka a biyu amma tsawon su sai zo ya sa a cikin su bai kai kamar rakawoyin biyun da suka gabata ba sannan ya sake wasu raka a jin su ma dai ba su kai wa'inda kuma suka gabace su ba sannan ya sake raka a biyu su ma ba su ma ba su kai wanda suka gabace su ba sannan ya sake raka a biyu su ma ba su kai wanda suka gabace su ba kuma sallah raka ta yi sannan ya sake raka a biyu su ma dai ba su kai wanda suka gabace su ba sannan kuma bayan nan ya wuce ya zama raka'a goma sha uku kenan raka'o'i goma sha uku kenan manzo sallallahu alaihi wa sallam a cewa Allah ya Allah na mu